أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 27 ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabun tauhid wallafa ta shekul islami muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu shafa'a نعم babi mai magana akan ceto wanda ya kasance tabbatacce da kuma bayani akan ceto wanda yake ba karɓaɓɓe ba za mu tashi a tsakiyar bayani kenan bayan mun ji ayoyi da malam ya kawo فدن الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع دفدن قل لله الشفاعة جميعا دفدن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دفدن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دفدن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ما لن يتشي كراتون تلاتين دبير كينا نعم قال أبو العباس ويا أبو العباس من هو أبو العباس ابن تيمية أحسنت أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني تقي الدين شيخ الإسلام غصة المبتدعة والصوفية والصوفية والزنادقة شيخ الإسلام ابن تيمية نوى يا رسول قال ليت da 28 720 da takwas Allah ya ji kan maza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda Ibn al-Qayyim ya ce wala hubbila'un lam yakul li nadhirihi li siwahu min mutakallimin bi lisan in dai bincike ne a zamanin shi ba a taba yin irin shi ba har yau shi da kanshi bai taba ganin wanda ya kai shi ba a gurin fadin ilimi da yalwa ta bincike da zurfin tunani da saurin kafa hujja da ayoyi barkatai yanzu za a mai tambaya ka ji ruwan ayoyi sannan ka ji ana ta zubo hadisai sannan ka ji kuma fassaran ayoyin da hadisan daga mazajen farko Allah ya ji kan ibnu taymiya Sheikhul Islam ya ce nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-mushrikuna Allah subhanahu wa ta'ala ya kore daga duk wanda ba shi ba, annabi ne, ko mala'ika, waliyi ne, ko wani shehi, ko wani salihin bawa, fadlan an ghairihim. Ya kore ma duk wanda ba shi ba, kullama ya ta'allaku bihil mushriku na dukkan abin da mushrikai ke ƙanƙamewa. suke laƙalƙale mawa su ce saboda shi ne suke bauta mawa gumakansu so da wata falala ko da wa'incan suke ganin suna da shi to Allah ya kore dukkan wannan abin ya ce nashi ne waɗancan bayin ba su mallaki wannan abin ba kamar yadda muka ambata a ayan nan ta cikin ta cikin saba wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir kuma wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la na farko la yamlikuna mithqala dharra na biyu ma lahum fihi ma min shirki ba su da wata hadaka ba su da wani tarayya da Allah cikin halitta sannan wa ma lahu minhum min zahir Allah bai neman taimakon kowa daga cikinsu ka game mallaka komi kenan ta kusa ko ta nesa jumlatan wa tafsila ba su mallaki komi ba abin da ya rage sa baki alfarma sai ce kuma wala tanfa'u shafa'atu indahu lima illa liman adina lahu ba su da ikon yin ceto sai da izinin Allah ko da ko waɗanda ake bauta mawa ɗin ko ake neman ceton daga gare su su sun kasance bayin Allah ne to su ceton sai Allah ya musu izini za su yi an fahimta ko sai ce to duk abin da mushrikai suke rungumewa suke kafa hujja da shi akan dalilin da zai barrara musu bautar wani Allah da suke to Allah ya kore wannan abun daga wani wanda ba shi ba fanafa an ya kuna lighairihi mulkun aw qisqun minhu aw ya kuna aunan lillah Allah ta'ala ya kore wani shi ya kasance yana da wani mulki la yamlikuna mithqala dharra matakin farko kenan ba wanda yake mallake da wani fegi ba wanda ke mallake da wani yanki ba wanda ke mallake da wani bangare daga cikin malakuta samawati wal ardi in ba Allah ba Allah kaɗai ke mallake da wannan duk abin da kaga Allah ya baka ajiya rukon ƙwarya ne aro ne ajiya ce kake shi yasa ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi wa atukum min malillahi alladhi atakum إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء جمع زن الله صلى الله عليه وسلم to Allah ya kore mulki daga su waɗannan da ake ganin sun cancanta a bauta musu au qisqun minhu kuma ya kore wani ɓangare na mulkin a ce suna da shi kaga ana ta saukowa ko ba su mallaki komi ba Allah ne ya mallaka sannan ba su da shiyas ba su da hannun jari ba su da ikon mallakan wani ɓangare daga cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala au ya kuna aunan lillahi Allah ya kore mawa duk wanda ba shi ba ya zama mai taimakon Allah don shi allazi yujiru wa la yujaru alaihi shi Allah as-samadu ne bai buƙatar komai gurin kowa kowa ke buƙatar komai a gurin shi Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka duk wanda ake ganin saboda shi shehu wane ne, ko saboda shi waliyi wane ne, ko saboda shi jagora ko imami wane ne, bari a bauta mushi don a samu wani kaso to bai da komi gurin Allah. Bai mallakin mulki ba, bai da wani ɓangare na mulkin, kuma baya iya taimaka ma Allah akan komi, bai ba da gudunmawa. ga Allah subhanahu wa ta'ala gurin halittar sama da ƙasa, ko gurin halittar mutane, ko gurin saukar da ruwan sama, ko gurin tsirar da tsirrai, ko gurin ba da lafiya, ko gurin raba arziki da ainihin wadata, ko cikin kowane fanni daga cikin ko kowane ɓangare daga cikin rububiyar Allah ba shi da hannu, sannan ba shi da taimako a ciki. Kaga wa'in abubuwan guda uku sun kore mulki ta kusa ko ta nesa sai gawa. sai ga Allah. Kulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir. Kuma yace wato ainihin alkhalqu wal amr lahu alkhalqu wal amr. Halitta ta Allah ce. Lamarin halittan mulkin halittan da gudanar da ita shi ma na Allah ne. kaga sai taqdimi da ta'khiri lahu mulku khalq wal amr kaga ni al khalq wal amru lahu shine asali amma sai yace lahu al khalq wal amr fa qaddama ma haqquhu at ta'khir wa akhara ma haqquhu at taqdim li ifadati al hasr wa ifadati at tawkid ya kulli ya kassare ya hassare al'amari da halitta ga Allah ba wanda ke da hannu ko rabo ko ke da iko a cikin waɗannan abubuwa sai ce walam yabqa illa shafa'atu ba abin da ya rage da za su kankame ko su riko da shi sai ce to ceto kuma ka san abin ba naka bane da kawai saboda kai wajihi ne to da kai mai daraja ne gurin mai abin zaka sa baki zaka sa baki yayi ma wani mutum ne yake buƙatar wani appointment yana neman wata kwangila daga shugaban ƙasa sai ya kama kafa da wani dan majalisa ko ya kama kafa da wani gwamna ko ya kama kafa da wani minista kaga ministan ba shi zai bayar ba dan majalisan ba shi zai bayar ba gwamnan ba shi zai bayar ba amma za su iya sa baki shugaban kasa ya bayar wannan a kundin dan adam kenan amma shi lamarin ubangiji ba wanda ya isa ya sa shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum wa hum yus'alun wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi ba mai iya bin bayan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alun lima yuridu ne, don haka e an yarda annabi sallallahu Alaihi wasallam zai yi ceto, alin ra'asi wal jild wa munkiru zalika kafirun, inda ya tabbatar daga dalilan da suka zo akan annabi zai ceto kuma ya ce bai yadda ba, ya zama kafiri. Mun yadda mala'iku za su yi ceto, annabawa za su yi ceto, akwai bayan Allah na ƙwarai da ya zaɓa za su yi ceto, amma ba a roƙon ceton daga kowa sai gurin Allah tunda ceton na Allah ne kullillahi shafa'atu jami'a Allah ne zai karrama waɗancan bayin nashi sai ya zaɓi wasu daga cikin bayin shi da zai marahama muminai sai ce to ya rasulullah ka zo ka cece su sallallahu alaihi wasallam a kira annabi adam yayi ceto annabi nuhu yayi ceto dukkan annabawan Allah mala'iku su yi ceto amma illa min ba'di an ya'zana Allah sai Allah yayi izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama yayi ceta wa yarda kuma ya yadda da wanda za a ceta din shi yasa da Abu Hurairah ya tambayi manzon Allah man as'adun nasi bi shafa'atika zamu zo mu ji hadisin sai yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi kaga dai ashe gurin Allah za a nema wannan yace as'aluka murafaqataka fil janna yace a'inni ala nafsika bi kasrati sujudi kenan ibada zakai ka roki ubangiji an gane ko fa bayyana sai Allah ya bayyana annaha ita kanta ceto din la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu ba ta amfani sai ga uban ga wanda ubangiji yayi mushi izini kama kala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wala yashfa'una illa liman irtada mala'iku ke ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda to asalin magana ta ibnu taymiya daidai nan kafin ya kawo wannan ayar ta cikin al-anbiya ya kawo man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi ta cikin ayatul kursi sannan ya ce wa qala sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa qala ta'ala fil mala'ika ya faɗa dangane da mala'iku shine sai ya kawo wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda su ceta wa qala ya ƙara kawo aya cikin najm wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a asalin magana cikin al-iman kitabul iman na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma cikin majmu'ul fatawa haka take sai ce fa hadhihi shafa'atu wannan ceto din allati yadhunnuha al-mushrikuna wanda mushrikai suke tammaha cewa suke tsammanin cewa gumakansu ko kuma shehunnansu ko kuma waliyansu ko kuma imamansu ko jagororinsu za su yi musu hiya manfiyatun yawmal qiyama korarriya ce ita ranar alkiyama Allah ya yi wance kali da ita ya yi watsi da ita ba wanda zai yi ceto daga cikin waɗanda suke gumaka ne cikin waɗanda suke mushrikai ne كما نفاها القرآن كما يند القرآن يكوريتا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلي تكم أصل عند ابن تيمية يأنبتا وأما ما أخبر به أنه يكون أما أبندا يباد لابار شوى شيطان ننزي كسن فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لربه النبي صلى الله عليه وسلم زيزو ko zai je ya yi sujada wa Ubangijin shi a filin farfajiyar tashin alkiyama kenan. Wa yahmaduhu zai yi yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala, tunda ya zo a disi cewa fa yuftahu alayya bi mahamida, Allah zai yi mun wato fatahi na wasu kalmomi da zan yabe shi da su hatta kalmomin da zai ambata gurin neman ceto annabi a yanzu bai san su ba a lokacin da yake raye ba a sanar da shi su ba sai bayan ya tashi ne ranar alkiyama ɗin Allah ta'ala zai mai fatahi zai mai ilhama ko a mai wahayi da haka a lokacin ne sai ya faɗi wasu kalmomi na jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala na musamman la yabda'u bishafa'ati awwalan da yaje ba fara cewa zai ya Allah ima mutane hisabi ya Allah al'ummata a'a sai ya fara jinjina ya fara yabo ya ƙara tabbatar da cewa shi din bawan Allah ne shi yasa a wannan makamin Allah zai kira shi da sunan shi ne yayin da da in zai wato ainihin ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya taba kiran shi ya Muhammad cikin alqur'ani babu sai dai a ce ya rasulullah يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر ba a kiran shi ya Muhammad sai dai a siga ta ba da labari ita ma sai kaga an hada da zancen risala wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadun Rasulullah in ji gardawa ko shine gurare hudu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana Muhammadun أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سيمي وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم سنسي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني وما محمد على محمد وما محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم amma in zai yi magana da shi nida'an to yakan kira shi da risala ko nubuwa amma a waccan ranar ce mai zai ya Muhammad ya kai Muhammad sau da ranar da Allah ya gama nuna ikon shi da mulkin shi ga kowa asali Allah ke da mulkin komi shike da izza shike da buwaya amma wasu ba su yadda ba to a ranar alkiyama har kafirai sai sun sakankance sai sun natsu cewa ba mai yi sai Allah yasa ranar mulkin Allah zai fi bayyana ga halittu da haka a ranar kowa da sunan shi za a kira shi babu wasu alkabu babu wasu manasibu ba wani lakabi ba wani wato ainihin rank gala kawai kai tsaye a ce ya muhammad sal tu'da washfa tushaffa thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak sannan a ce mishi ka ɗaga kanka tunda zai yi sujada ne ya ta ƙanƙan da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa qul yusma ka faɗa ana jinka wasal tu'ta ka roƙa za a baka sallallahu alaihi wasallam Allah mun ce mai duk abin da yake so ya roƙa washfa ka nemi ceto ka nemi alfarma tushaffa za a baka ceto za a baka ceto wani hadisi ne cikin bukhari da musulun bukhari 4,476 4,476 musulun 1,193 a ƙarshen hadisin ya ce fa ya ƙulu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ai rabb ya ubangiji na ummati Allah al'ummata kisan an tashi hisabi da wannan al'ummar za a fara duk da ita ce al'ummar ƙarshe a gurin halitta ita ce farko da za a yi hisabi ita ce farkon da za ta tsallake siraɗi ita ce farkon da za ta shiga aljanna ana nufin ummatu al'ijaba Allah ka samu na cikinsu ya ce ummati ya ce fayu haddu lahu haddan fihi haddan Allah sai ya ware mushi wani kaso daga cikin al'ummar shi fayudkhiluhumul janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da su cikin aljanna a ƙara diban mai wani kaso ya shigar da su a ƙara diban mai aso uku kaso miyar albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ceto wa al'ummar shi haka ceton annabi gaskiya ne amma baka roƙon annabi yanzu ka ce ya annabi ka sa ina cikin wanda zaka ce ta la domin addu'a umada ibada du'a huwa al-ibada daga tunda ibada ce Allah kuma ta'ala ya ce mi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada ba a hada Allah da wani a gurin bauta idza sa'alta fas'al man fas'alillah wa idza ista'al wa idza ista'anta fasta'in biman fasta'in billah malam yace wa qala abu huraira saduna abu huraira yace a yanda yazo cikin iman din da duk bayanin ibnu taymiya ne har karshe din can wa qala lahu abu huraira abu huraira yace ma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah duk da bai kawo yawmal qiyamah ba nan amma haka yi a ranar alkiyama waye zai fi dacewa ya fi samun sa'ada ya fi samun walwala ya fi samun dacewa da samun cetonka ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga cetonwa annabi zai yi amma mi da izinin Allah kala sai annabi ya ce man kala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi wanda ya fi kowa rabauta da dacewa da cancantar samun ceto na a ranar gobe alkiyama shine wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya faɗe ta khalisan min qalbihi da zuciya ɗaya ji bahaushe ya ambace ta tatacciya tsarkakakkiya an gane ko bankatacciya sirfaffiya daga zuciyar shi an sirfe ta an fidda ni an fidda dusa an tankaɗe ta an fidda tsaki an bakace ta an fidda an fidda dauda an tsarkake ta daga duwata na ƙasa kare kenan la ilaha illallah ba faɗanta da baki ba mutum ya faɗa khalisan min qalbihi ba da munafunci ba khalisan min qalbihi ba ya faɗe ta kuma yana shirka ba khalisan min qalbihi ya faɗe ta da gaske ba da ƙarya ba khalisan min qalbihi ya faɗe ta kuma ya kiyaye abubuwan da ta ƙunsa ya nisanci abubuwan da suke kishiyantarta domin tana da sharuɗa tana da dokoki tana da mustalzamat tana da abubuwan da suke wato ainihin nawafid ne suna warware ta wanda wani magabaci daga cikin magabata ce la ilaha illallah mabudin aljanna ce yace amma ka sani miftah mabudi yana da haƙora da haƙoran sun dakushe zai buɗe kwaɗan ba zai to hakan nan haƙoran la ilaha illallah ikhlasi gaskiya ilimi illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun ka san me kake faɗa dan da yawa ma a yanzu tukun da ake ta tababa da su la ilaha illallah ma ba za su iya maka bayanin ta ba yazo yana ta cin gyaran malamai amma ka ce mai menene la ilaha illallah me ake nufi da la ilaha illallah wanda shine tikitin shiga musulunci amma bai san menene la ilaha illallah ba bai san tana da expiring date ba bai san ba wai expire wai lokaci ya sa ta a'a akwai abubuwan da zaka yi ta lalace ta da abubuwan da ke gurbata ta bai san su ba kai bai ma san meye ma ma'anar la ilaha illallah me ta kore me ta tabbatar bai sani kaga wannan shine wanda mushrikan makka ma sun fi shi alheri dan alal akalli sun san mecece ita kin biyayya suka yasa ya ce wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun in an ce mai in an ce musu ku faɗi la ilaha illallah sai su girman kai me yasa ba za ku faɗa ba wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا التي بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب sun gane in mutum ya faɗi la ilaha illallahu duk wani maguzanci da gargajiyanci sai ya aje shi gefe amma wannan ya cika dare yana la ilaha illallah amma da ya bar gurin in zai yunkura ma sai ya kira sunan shehi ya wargaje la ilaha illallah banza ba za ta taba mai amfani ba to don haka wanda ya faɗi la ilaha illallah khalisan min qalbi malam yace fa tilka shafa'atu li ahli al-ikhlas ya kawo ta fa tilka shafa'atu hiya allati li ahli al-ikhlas inji ibnu taymiyyah bi idhnillah da izinin Allah masu ikhlasi za su samu wannan ceton na manzon Allah ka roki Allah ya sa kana cikin masu tauhidi ka roki Allah ya sa kana cikin masu ikhlasi kana sai ka roƙi Allah ya sa ka shiga cikin waɗanda annabi zai ce zai ce ta domin in baka da tauhidi Allah ba zai cece ka ba mala'iku ba za su cece ka ba eh annabawa ba za su cece ka ba aikin ka ba zai cece ka ba ba zai cece ka ba dole sai masu tauhidi sai masu tauhidi don duk hadisan da suka zo cewa za a fito da wasu daga wuta a kai su aljanna hadisan suna nuna sai in mutum na da imani مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من خردل من إيمان wanda kuma tauhidi ake nufi kadai ta Allah to da haka wannan wannan ceto ya tabbata ga masu tauhidi wala takunu liman ashraka billah sai dai can ya ce laysat liman ashraka billah ba ta ga waɗanda suka kasance sun hada Allah da wani yace wala yakunu illa bi idhnillah a cikin kitabul iman wanda ya haɗa Allah da wani yayi shirka ba zai samu wannan ceton ba wa haqiqatuhu haqiqanin wannan ceto annallaha subhanahu lalle Allah mai tsarki huwa allazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas shine wanda zai yi falala wa masu ikhlasi a can ya kawo shi ahli tauhid wato wato bayanan nakal din da malami akwai tasarruf ciki fayaghfiru lahum sai ya gafarta musu su wa'annan masu tauhidin usatul muwahhidin masu tauhidi amma kuma masu saban Allah wanda Allah bai ga daman yafe musu a karan fari ba kun san akwai waɗanda ba tare da ceton kowane mala'ika ko annabi ba ma'ana ceto na daga zunubi zuwa daga alwuta zuwa aljanna amma duk wanda yace baya buƙatar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba kenan tunda ba mai shiga aljanna sai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ambata satin da ya wuce cewa ceton ya kasu kashi nawa kashi shida ceton da annabi zai hatta ma kafiri sai ya shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sai ya nemi izini ya je yayi magiya sannan Allah zai yi hisabi sa'an nan ‘yan aljannan ba wanda za a buɗe ma aljanna ya shiga sai bayan neman izinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma shi zai fara ƙwanƙwasawa a buɗe mushi. A cikin aljannan ma wasu za a ƙara musu matsayi albarkacin ceton manzan Allah sallallahu Alaihi wa Wasu sun cancanta a kai su wuta, annabi zai yi ceto a kai su aljanna kamar hadisin can da muka bayanin ƙarashen shi. Wasu sun shiga wutan ma, annabi zai yi ceto a fito da su daga wuta a kai su aljanna kamar yadda kahbani ya ce wa shafi'uhum inda al-khuruj muhammadun wa tuhuruhum fi shati'il hayawani hatta idza tahuru hunalika udkhilu jannati adnin wa hiya khairu ama janan khairu janan wa hiya khairu jinan Allah ya samu dace to daka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi falala ga wanda yake mai tauhidi a gafarta mishi bi wasitati du'a'i man adina lahu da wasita ta addu'ar wato ainihin wanda aka mai izini can ya kawo bi wasitati du'a'i shafi'i alladhi adina lahu da wasita ta addu'ar mai ceto ko roƙon mai ceto da aka mai izini an yashfa'a yayi ceto din li yukrimahu dan Allah ya karrama wanda zai yi ceto din wa yanala al maqam al mahmuda annabi dan ya samu matsayi wanda yake abun yabo gurin da zai nemi ceto wa al'umma shi wanda wannan shi ne mafi girman ceto a shafa'atul uzma wanda annabi ya ce an yi kiran sallah ka roƙa ma annabi wannan ceton in kai ka samu ceton Allah kaga mai ibada ce za ka yi sai ka samu ceton amma ba shi ne ba kai tsaye kawai zai cece ka sallallahu alaihi wasallam annabi shi mai tauhidi ne ya san haƙƙin ubangiji an gane wannan ai Daka kenan wanda za a ceta ya cancanta ya shiga wato Allah ya ga daman kai shi aljanna amma sai ya karrama wanda zai yi ceto da cewa ya zama sababi wanda zai yi ceton ba shi zai yi gaba gadi ba sai wanda Allah ya bashi izini wanda za a ceton ba kowa za a ceta ba sai wanda Allah ya yarda da shi ba Allah bai yarda da kowa sai me sai mumini mai tauhidi an fahimci wannan ai fa shafa'atu allati nafaha alquran ceto da alqurani ya kore ma kana fiha shirkun shine wanda ya kasance akwai shirka a ciki wanda suke ganin goma kansu kai tsaye kai za su kai su aljanna wannan akwai shirka ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع شيسا من زن الله صلى الله عليه وسلم يبين وأن تبارك وتعالى يتبتر da ceto zai tabbata ne da izinin shi a gurare da yawa mun ji cikin ayoyin can da suka gabata وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص wannan intaha kalamuhu zancen shekul islam anan ya tsaya akwai tasarrufat kaɗan cikin naql ɗin makana iya komawa cikin al'iman na Shekul Islam ibn Taymiya, juz'i na biyu safa ta tasa'in da biyar da kuma majmu'ul fatawa juz'i na bakwai safa ta saba'in da ainihin bakwai. Wallahu ta'ala a'alamu bisawab sai mu tashi masail insha Allah.